الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإن أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقوم لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله
اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا مؤتي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت سبحان الله الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau cikin ikon Allah muna yammaci na asabar wanda ya zo ashirin da shida ga watan goma dubu biyu da ashirin da hudu ashirin da uku ga watan rabi'u tsani hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da shida mun haɗu a wannan ƙasa ta ghana a wannan babban birni na akara a wannan fili na rollins park tare da shugabancin Sheikh Balalau da sakatare Sheikh Muhammad Kabir Gombe da kuma Associate Professor Abdullahi Usman Gadankaya. Tare jigajigan alaramoni ga wannan na kusa da ni gangaren kafu gwani wane gwani ciki falshaku. Da alaramma Nasiru Gwandu sauran manyan malamai da suka taho daga togo wasu suka taho daga benin wasu daga nijar wasu daga abricos wasu kuma masu masaukinmu a cikin ghana tare da ku uwa masu albarka a kunan kun zura mun ido kuna kallon gabar da yamma kudu da arewa sannan kuma ga gwarazan 'yan agaji tare da daraktan agaji ma na ƙasa ko na afirka yana zaune yana zazzara ido shi yasa da ya ga wa'azi ya na wa'azi sai na ga ya fara raba namijin goro na ce ni macen goro nake so to dukkan mu nan Allah ya sa 'yan aljanna firdausi ne duk yadda muke farin ciki nan muke dariya muke murna mun haɗu Allah ya haɗa mu a rahamarsa Allah ya sa mu 'yan aljanna ne malamai sun mana wa'azi mai yawa tun daga zuwan mu zuwa yau kuma wazuzzuka masu ratsa jiki masu kama zuciya cikin faɗakarwa da nusantarwa da jan hankali da faɗakarwa Allah ya sa albarka cikin abin da kunnuwanmu ya ji ya shiga zuciyarmu kuma Allah ba mu ikon aikatawa abin da na lura wazuzzukan nan sun fi mai da hankali mafi yawa a cikin babuka guda hudu akwai babin aƙida da imani da tauhidi kamar laccar da shek kabiru gombe mana akan addu'a akwai wanda ya shafi ɓangaren tattalin arziki da kasuwanci da neman na kai da dogaro da kai kamar laccar da dr abdullahi usman gadon ƙaye mana akwai lacoci na jan hankali da aka yi mana da ganin fuskokinku cikin zabarmanci ni dai kai ban dane ba sai kuni kabbara ne ma sai ce Allahu akbar amma dai manyan malaman da suka yi mana wa'azin na lura da fuskokin ku da bakin su abin da yake faɗa ina ji amma ba na ganewa amma na fahimci an yi faɗakarwa sosai an yi wa'azi Allah ya sa albarka cin abin da aka faɗaka babukan nan guda hudu akwai babul aqidatu wal imani wat tauhid addini duka baya fita daga kofofin nan hudu babul aqidatu sahiha wat tauhid wal iman duk wani bayani da za a yi akan Allah ko lahira ko gamuwa da Allah ko kwanciyar kabari ko filin alkiyama ko sikeli ko mizani ko sira'i ko wuta ko aljanna ko bayani akan alzanninsa ko akan tafansa ko akan annabawansa ko mala'ikunsa ko kaddara duka yana cikin babin imani da tauhidi da aqida babi na biyu shine babin ibada sittin mai aya dubu shida da mai can da talatin da shida da a da surori ɗari da goma sha hudu mu'amalarka da alkur'ani mai girma da mu'amalarka da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka koyi addini suka ga annabi suka ji annabi suka yi mu'amala da annabi suka ciro addini qur'anin wasu sunnatan suka kawo mana da mu'amalarka da manyan malamai da suka koyi musulunci suke koyarwa malamai magada annabawa da mu'amalarka da iyayenka da suka haife ka babanka da babarka da girmansu da matsayinsu da haƙƙinsu da darajarsu da martabarsu a gurinka da mu'amalarka da matarka da ka rabota da ƴan uwanta da danginta da garinsu ka aure ta ka zo ka zaune da ita a gidanka da cinta da shanta da tufafinta da kayan kwalliyarta da kayan tsaftarta da mu'amalarta ta aure da haƙoƙinta da akanka da haƙoƙinka a kanta da kuma ƴaƴan da ka haifa maza da mata da kuma haƙoƙinsu a kanka da danginka waɗanda aka haife ka tare da su shaƙiƙanka li'abbanka li'ummanka da kuma dangin mahaifiyarka shaƙiƙanta li'abbanta li'ummanta da dangin babanka shaƙiƙansa li'abbansa li'ummansa da shaƙiƙanka da ƴan uwanka da kuka yi mu'amala ta haƙƙin zumunta da kuma haƙƙin ɗan uwanka musulmi wanda addini ya haɗa ku ko yana ko ina a duniya yana da haƙƙi a kanka na musulunci kana da haƙƙi a kansa na musulunci da kuma haƙƙinka na waɗanda ba musulmi ba waɗanda ta yayyuwa jini ya haɗa ku ko gida ya haɗa ku ko haihuwa ta haɗa ku ko gari ya haɗa ku amma kai Allah ya shirya da kai su bai shirya da su ba ko ko makotaka ta wajen aiki ko ta zamantakewa ko ta gari ko ta kabila ta haɗa ku me haƙƙin waɗannan da ba musulmi ba a kanka da kuma haƙƙin dabbobi sawon dabbobi da ake ci ne ko dabbobi da ba a ci ne wanda shari'a ta yarda a kashe da wanda ba ta yarda a kashe ba wanda ta yarda a ci da wanda ba ta yarda a ci ba yaya mu'amalarka take a musulunci dangane da waɗannan dabbobi da mu'amalarka da shi kansa wato environment wato yanayi da muhalli yadda ake kiyaye muhalli ga barin gurɓacewa da makamantan haka da kuma haƙƙi na ƙarshe haƙƙin kanka a kan kanka kada ka kashe kanka kakka cuci kanka kakka tozarta kanka kakka wulaƙanta kanka in ka ji yunwa ka ci abinci in ka ji kishirwa ka sha ruwa in ka gaji ka huta in ka ci bacci ka kwanta in ka matsu ka kewaya kusa ka kewaya ban ɗaki ka je ka zaga in ka ji wato haraswa ko ka ji amai ko ka ji kumallo ko ka ji hamma ko ka ji atishawa ko kuma ka balaga ka ga murguje jan kato ka nemi mata kai aure duk wannan haƙƙin kanka ne akan kanka waɗannan duka suna cikin babin mu'amala ba mu'amala hasana sannan sai kuma babi na makarimul akhlaq halaye masu kyau ɗabi'o'i masu kyau gaskiya amana adalci mutunci tausayi rahama jin kai duk waɗannan gabaki ɗaya suna ƙarƙashin abin da ake kira usuluddin aqidatan wa ibadatan wa mu'amalatan wa akhlaqan abinda za mu kalla a cikin mintuna shine matakan da musulunci ya ɗauka wajen korar talauci daga cikin al'umma idan kaga talauci da ƙamfa da rashi a cikin musulmi to ba a ɗabbaƙa koyarwa alƙur'ani mai girma ba da ya kori talauci musulunci ya kori talauci ta hanyoyi guda goma hanya ta farko da musulunci ya kori talauci ya kori tsiya ya kori fatara shine yin addu'a Allah ya raba mu da talauci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri ya Allah muna roƙonka ka raba mu da talauci ka raba mu da kafirci malamai suka ce to me alaƙar kafirci da talauci yadda aka haɗa su a adahi min al-kufri wal faqri ka raba mu da talauci ka raba mu da kafirci saboda mafi yawa kafirci yakan haifar da talauci talauci yakan haifar da kafirci shi yasa annabi hada su a guri da yace a nemi tsari da su a sha kafa uku da safe a sha kafa uku da yamma wannan shine maganin talauci maganin korar talauci da addu'a hanya ta biyu musulunci yace a fidda zakka zakka Allah ya san wasu zai musu arziki jarabawa wasu ta samu ci wasu ba su da shi jaraba wasu ta rashi ce to sai Allah ta'ala ya ɗaure alaƙa tsakanin masu shi da marasa shi ta hanyar fitar da haƙƙin Allah na zakka wannan zakka tana yin maganin talauci ko ana fidda ita daga rukunan abubuwan da ake fi musu da zakka guda goma abu na farko shine tsagar kuɗi gwal da tsagar kuɗi azurfa biyu kenan da dabbobin ni'ima awaki tumaki shanu raƙuma da kuma tsiro guda biyu shine sha'ir da alkama da kuma ‘yan itace guda biyu shine dabino da inibi waɗannan dangogi guda goma da suka zo a nassi da su ake auna sauran abubuwan arziki da Allah ya bawa ‘yan adam waɗanda ake fidda zakka a cikinsu idan ka ɗauki gwal wanda ya haɗa zinare da azurfa wanda Allah ta'ala ya magana cikin suratul tauba wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم wannan mataki da Allah ta'ala ya dauka na azabtar da waɗanda suka taskace suka ɓoye dukiyarsu ta gwalagwalai da dukiyarsu ta azurfa wanda ita ake auna kuɗaɗen da ke hannunmu yanzu cd na ghana Najeriya da Naira, a Nijar da Saifa, Amurka da Dala, a Turai da, da Ingila da Pound. To haka nan waɗannan kuɗaɗe gaba ɗaya ana auna su ne da gwal da kuma azurfa. To sai Allah ta'ala ya ce a fitar da zakarsu. Nawa ne zakarsu? Idan mutum ya samu miliyan a kuɗinmu na Najeriya bakwai a lissafin gwal. to zai iya fitar da zakka amma a lissafin azurfa mai miliyan ɗaya tag ma zai iya yin zakka kai mai dubu ɗari biyar ma zai iya fitar da zakka to sai malamai suka ce idan muka ce za mu dinga auna zakka da gwal shi kuma gwal na tashi wata ran sai an wayi gari kana da miliyan goma amma ba za ka yi zakka ba amma in kana auna zakkarka da azurfa ita azurfa kasuwar ta ba ta tashi kamar yadda ta gwal take tashi sai ka samu a lissafin azurfa kuɗinka sun kai zakka amma a lissafin gwal ba su kai zakka ba to shin za ka ƙi fitar da zakka saboda a lissafin gwal kuɗinka bai kai zakka ba idan ba ka fitar ba ai dama Allah ya ce zai kama ka ranar alkiyama in ka taskace gwal ka taskace azurfa da haka kenan ma'aunin zakka da ma'aunin fitar da zakka ba lalle sai da gwal ba za a iya yi da azurfa za a iya yi da gwal idan mutum yana son ya fitar da haƙƙin Allah ya huta to ya dinga auna zakkarsa da azurfa sai ka ga dubu ɗari biyar ma zuwa miliyan ɗaya ya ishe ka kai zakka domin azurfar farashinta baya tashi in ka auna ta sai farashin zakka ya sauko shi ko gwal da yake yana tashi in ka ce za ka yi awo da shi kullum farashin zakka tashi zai dinga yi a ci waɗannan abubuwa guda goma da nassi ya zo a yi musu zakka da masu kama da su a cikin gwal da azurfa idan sun kai nisabi sun zama mallakarka ne sun shekara in ka tashi fidda zakka sai ka fitar da ɗaya bisa arba'in ɗaya bisa arba'in za ka fitar shi ne one over ten ɗin one over four ɗin arba'in shi ne ka fitar da ɗaya bisa arba'in shi ne in kana da miliyan guda ka fidda dubu ashirin da biyar wannan dubu ashirin da biyar da za ka fitar sau adadin miliyoyin da kake da su ka ba ma waɗanda suke kusa da kai yana cin abin da yake kau da gaba ya kau da kiyayya ya kau da hassada ya samar da fahimtar juna kuma ya karfafa musulunci a tsakanin mutane da haka da gwal da azurfa kenan sai kuma ɓangaren dabbobi guda hudu ne wanda ake ci na yau da gobe akwai shanu akwai raƙuma akwai tumaki akwai awaki kowanne zakkarsa ta bambanta da ta ɗan uwa zakkar awaki da tumaki layinsu ɗaya kowanne ba a fi masa da zakka sai ya kai arba'in daga arba'in ake fara fidda ɗaya har zuwa sama in ya kai tamanin ya kai ɗari da ɗari da ɗaya ɗari da ishirin kowane an faɗi adadin amma yana farawa daga arba'in sai a fitar da guda ɗaya zakar raƙuma ta tabbata da wannan ta bambanta da wannan shi raƙumi tun yana ƙwaya biyar ake fara masa zakka amma ba zakka asali ba in raƙumanka sun kai biyar raƙuminka ya kai biyar ko raƙumarka ta kai biyar ko raƙuminka da raƙumarka sun kai biyar sai ka fitar da haƙƙin Allah a ciki shine ka siyo akuya ko rago ka bayar in sun kai goma ka ba da rago biyu in sun kai sha biyar ka ba da rago uku in sun kai ashirin ka ba da rago hudu in sun kai ashirin da biyar sai ka koma zakatun asali ka dinga ɗaukan ƙwaya ɗaya kana bayarwa saniya ba a mata zakka sai ta kai guda talatin idan ta kai talatin sai ka ba da ƙwaya ɗaya amma idan ishirin da tara ce to babu zakka a kanka kaga zakkar dabbobin ta bambanta haka kowane an faɗi shekarun wanda za a fitar tun daga musinna zuwa hikka zuwa kaza zuwa kaza zuwa binti labun banu labun da sauran makamantansu to kaga kenan wannan haƙƙi ne da Allah yake so masu shi su cire su ba mu marasa shi domin a yaƙi talauci a kuma samar da ashe kenan musulunci yana tafiya da ilimi da tattalin arziki domin ya haɗa kan jama'a sannan tsiro tsiro na, na abin noma noman rani da roman damina idan mutum ya noma hatsi ya kai ausi'i biyar ausi'i kowane yana ɗaukan mudu biyar mudu hudu shi ke ba da sa'i ɗaya sa'i sittin shi ke ba da ausi'i ɗaya to ausi'i sau biyar yana nufin mudu ko kuma kwano ɗari uku a wannan ma'auni in ya kai wannan sai ka ba da 10% ushiri sai ka ba da ɗaya bisa goma shi ne kwano talatin daga nan kuma abin da ya ƙaru shi ma sai ka tarba shi goma goma kana bayarwa haka nan zakkar inibi take busasshensa da ɗanyensa haka zakkar dabino take busasshensa da ɗanyensa haka nan kuma zakkar alkama da shi'ir suke to da gero da wake da shinkafa da iburo da acca da sauran waɗannan da duk baka ji su a hadisi ba to su waɗancan da ka ji a hadisu sun yi tarayya da su a cikin illa shine yuqtatu wa yuddakaru wa yuzanu ana mai da su abincin yau da gobe ana ajiye su kuma ana auna su da sai suka yi kama da su in an tashi fitar da zakka sai a fitar tare su ma da irin waɗannan kun ga zakka ita kanta in aka yi ta yadda Allah ya ce za ta kauda talauci a tsakaninmu sannan na biyu da yake kauda talauci a cikin al'umma shine wato raba zakkar wato na ɗaya kenan cikin raba zakkar mafi yawan matsalar duniya guda takwas ce kuma Allah ya ce a ware ta da zakka matsalolin nan guda takwas duk wanda za ka samu yana da matsala zai shiga ɗaya daga cikin babubukan nan guda takwas su ne Allah ya tattare su a aya guda ya faɗi yadda za a raba zakkar a kau da matsala takwas a cikin al'umma da zakka innamas sadaqatu إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم matsalolin da suke damun al'umma guda takwas ne, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ko dai ka samu kanka busasshen talaka, innama sadaqatu lil fuqara alfaqir wanda tattalin arzikinsa ya yi ƙasa ya tarar da ƙasa shi ne faƙir. Wal masakin da miskini wanda arzikinsa bai ishe shi yau da yawa ba bai kai ya riƙe shi gaba ɗaya ba amma dai yana da shi so da kenan fakiri shine mafi tsananin bukata fiye da miskini shi yasa annabi sallallahu alaihi Allahumma Allahumma Allahumma nas'aluka hubbal masakin fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin saboda miskini yana da ɗan shi alama yi miskinan wa mitini miskinan wa shurni fi zumratul masakin so da haka wanda ba shi da shi a ɗauka a bashi sannan rabon zakka ba yadda kake so za ka yi ba za ka yi ta ne yadda ake son ka yi ta wanda ka ba ya amfana wani ya tashi zakka sai ya ta tsuru tsurut yan fikku fikku yan hikkun nan ɗan kaɗan kaɗan zai raba ba zai raba ta da ƙarfi da yawa ba idan ka fitar zakka ba ta da yawa kana da cd miliyan goma nawa ne zakkarsu kowane cd miliyan guda za ka fitar da dubu ashirin da biyar in ka tattara gaba ɗaya ka samu mutum uku ka basu su ma su samu su juya kafin watakila shekara ta zo sun yi arziki shi yasa wata mazhabar ta ce in an tashi ba mutum zakka za a ba shi kifayatu sana abin da zai ci a shekara nawa yake ci a shekara duk wata yana bukatan cd dubu biyu to sai a bashi dubu ashirin da hudu zai ishe shi a shekara mafi karanci a bashi na shekara wasu ka ce kai a bashi kifayatul umuri abin da zai wadatar da shi har ya mutu yana ci ko kuma ya samu abin da zai juya ya jari saboda a kau da matsalar fukara da masaki sun ce dukkan fakiri miskini ne dukkan miskini fakiri ne amma an haɗa fakiri da miskini sai ya zama cewa miskini shi ya ɗan fi kyan gani fiye da fakiri kun ga ashe yanzu babban matsalar duniya da take imama take nema ta fashe talauci ne shi kuma musulunci ya ɗau matakin kau da talauci ta hanyar taimakawa fuqara'u da masaki sannan Allah ya ɗau mataki mai zafi mai zafi akan mutumin da baya taimakon miskinai da fakirai kai ko wuta ka shiga Allah ya gaya mana laifuffuka guda hudu ta kai mutane wuta amma a ciki akwai rashin taimakon fakir da miskin Allah ya ce ku zuhu fa gullu خذوه فغلوه subhanallah ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين Allah ta'ala daga cikin laifin da ya sa aka ɗaura wancan a cikin mari kowace sarƙa guda ta kai zira'i saba'in daga cikin laifinsa inda huka na la'inu billahi azim wala ya hubbu ala ta'amil miski baya zaburar da mutane su ciyar da miskinai su taimaka wa marasa shi ma salaka kun fi saƙar ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ‘yan wuta, me ya kai ku wuta suka ce ba ma sallah, me laifinku na biyu suka ce ba ma ciyar da miskinai, ba ma taimakon miskinai. Wala ta haɗuna, ولا تحاضون على طعام المسكين Allah ya ce ba kwa zaburar da mutane ku kwaɗaitar da su, ku marmarantar da su su ciyar da marasa ƙarfi. A ra'aitan lazi ka biyu duddin, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين wala ya huddu ala ta'amil miskin Allah ya ce ba ma ya ciyar ba ba ma ya zaburar da mutane su ciyar da miskinai kun ga ashe kenan addinin mu na musulunci cikakken addini ne da ya kalli matsaloli ta fuska daban-daban ilimi yace ai karatu tattalin arziki yace a nemi kuɗi a sarrafa kuɗin a juya kuɗin a yawaita kuɗin a faɗaɗa kuɗin a kangama kuɗin a mallaki kuɗin a samu masu kuɗi da yawa a cikin musulmi amma kuɗi maza ba uku gare shi a musulunci idan mutum bai gane ba sai ya ɗauka kamar ba a son mutum ya yi kuɗi shi sa yanzu da za a ga alaramma da ƙatuwar mota da kyakkyawan mata da ƙaton gida da cikakkun kaya asin da asin so ne ce wannan malamin baya tsoron Allah shi a gurinsa jin daɗi ba cikin addini to bari in gaya muku maza ba uku ce a musulunci game da kuɗi kuma kowace mazhaba akwai sahabbai a kanta mazhabar farko shine mazhabar mu samu yau mu kashe yau kan mu kwana da kosisi mazhaba Abu Zarrul Ghifari a samu yau a kashe yau ka a kwana da kuɗi wanda ke kan wannan mazhaba ya daga hannu a karamar kalla ka samu yau ka kashe yau ba komai a kawun ninka za a kawun ninka mazhaba abu zarri gifari kenan a ba ma kai ma ba na wannan mazhaba mazhaba ta biyu ita ce mazhabar abdullahi bin umar radiyallahu anhuma sahabi dan sahabi abdullahi dan umar shi kuma a samu a ci a ji daɗi a kyautata a yalwata a ji daɗi a more dukiyar da aka samu abdullahi dan umar yana da bayi yana da yaran gida yana da 'ya'ya da yawa kai daga cikin abin da aka faɗa abu wadda wa kana yuhalli yuhalli jawarihi wa banatihi bizahab saboda tsaba arzikin da ke gida abdullahi dan umar 'yan matan gidansa da bayi da kuyangi ma da gwalagwalai ake yi musu kwalliya ko ba a sauke tukunya a gidansa saboda da an sauke an cinye baki za su zo da aka tukunya ana kwashewa ana dorawa ana kwashewa ana dorawa ana bashi albashi cikin albashinsa ya yi masa yawa saka sai ya faɗaɗa iyalansa ya faɗaɗa gidansa ya yi ƙatin gida haka anas ɗan malik annabi ya roƙa masa Allah ka bashi kuɗi ka bashi kuɗi ka bashi kuɗi ka bashi tsawon rai kuma ka bashi ƴaƴa saboda yawan kuɗin Anas dan Malik sai da ya koma bayan gari ya katan gida kai kabarin ma makabartan ƴaƴan Anas da zuriyarsa sai da aka ware ta saboda yawansu akwai jikarsa da ta ce na kirga kabarin zuriyar Anas sai da na samu kabari mutum ɗari duk daga Anas suka fito saboda annabi ya ce Allahumma kfir malahu wa atil umarahu wa adkhilhu aljanna Allah ka sa Anas ya yi tsawon rai, Allah ka sa Anas ya yi kuɗi, Allah ka ba Anas ‘ya'ya. Saboda ‘ya'ya ba kuɗi matsala, kuɗi ba ‘ya'ya matsala, ba kuɗi ba ‘ya'ya mafi girman matsala da kuɗi da ‘ya'ya akwai sauƙi. Saraka Allah ya roƙa masa, haka nan Azubair bin Awam, haka nan Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf saboda kuɗinsa da gatari ake saran kuɗinsa. waɗannan wannan mazhabarsu a ci a sha a yalwata a ji daɗi a manyan gidaje a kuma bauta wa Allah shi ne idan a taka Allahu malan falura asarar ne masu laye wa karamati wa karamati alaika dan Allah ya maka arziki ya baka wadata ka ci ka sha ka ɗaura ka hau mai kyau wannan mazhabar Abdullahi dan Umar sai ko mazhabar a samu a juya a tara da yawa amma abin da haƙƙin Allah shine mazhabar Abdurrahman bin Auf da kuma Az-Zubair bin Al-Awwam bari ba ku wani lissafi a cikin sahihul Bukhari ya rawaito cewa Az-Zubair bin Al-Awwam wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hawariyi bodyguard dina shine Az-Zubair bin Al-Awwam an ce takobinsa saboda nauyinta idan mutum hudu sun tasu ba sa iya daga ta amma shi yana daga ta da hannu daya kuma yana da wasu raunuka a jikinsa guda uku kowane rauni ka zuba yan yanka uku za su shiga ciki shine kuma wanda dan ammin dan ammar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne safiya anwar hamza wasu da wasu ta haifi az-zubair bin al-awwam kuma ya haifa abdullahi bin zubair dan farko da aka haifa a madina kuma dan jikan gidan sayyidina abubakar kuma yana cikin mutum goma da aka ba sa cikin suna aljanna yana aka ba su certificate din gidan aljanna sannan yana cikin mutum shida da sayyidina Umar ya zaba cewa a bayansa a zaɓi shugaba a cikin su lokacin da aka zo Spain da yakin Jamal sai ke ga ma ɗansa akwai kuɗin jama'a a kaina idan na ga bazan na ga zan rasu a gurin yakin nan ba zan kai labari ba ina fata in na rasu ka biya min bashi kuma ka zartar da wasiyata Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Zubair yace bayan babansa ya rasu sai zo tattara dukiyarsa gaba ɗaya iya dukiya banda kadarori sai ga kadarar ba za ta biya bashin da ake bin babansa ba to ya gaya masa yace duk sanda kake jin kuɗin nan ba su haɗu ba ka ɗaga hannu ka ce ya maula Zubair ina neman taimakonka yace wallahi ban gane waye maulan dan ya ce idan ka ga kuɗin nan ba su fito ba to ka gaya wa mai gidana ka ce biya mun bashi yace ban gane waye mai gidansa ba ashe yana nufin Allah yace yana da wata makekiyar gona aka siyar da gonar aka samu kuɗi mai yawa kissa tana da tsawacin sahihul bukhari aka zo duk aka biya mutane bashi gaba ɗaya sannan ya yi wasiya a ɗau ɗaya bisa uku a ba jikokinsa ‘ya'yan abdullahi ɗan wato zubair waɗanda sun kai guda tara yawan ‘ya'yan shi ma a zubair bin awwab ɗin kenan su mus'ab so da haka sai ya sallami wasiya ya biya bashi bayan an cire wasiya ɗaya bisa uku an kuma cire bashi an biya sai aka zo aka sallami mata matansa hudu kowace an ba ta alf alf wa mi'atai alf alf alf wa mi'atai alf rannan na buga shi a naira abinda kowace ta samu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu na gwal da muka buga shi a naira biliyan ɗari da sittin da biyar biliyan ɗari da sittin da biyar kowace mace ta samu biliyan ɗari da sittin da biyar sau hudu shi ne one over eight na dukiyar da ya bari an cire fa wasiya an cire sulusi an biya basussuka ko ce ta samu dinare biliyan miliyan da dubu ɗari biyu dinare dubu fa dinare dubu a najeriya ana canza shi akan naira miliyan ɗari da talatin shine diyan mutum ko miliyan ɗari da talatin kun ji kuɗin da azubairu bin al'awam kuma ɗan aljanna kuma hawari kuma ɗan amman manza Allah kuma bojigar ɗin manza Allah kuma cikin mutum shida da umar ya ce a zaɓi shugaba a bayan su bana nan amma ku duba irin dukiyar da ya bari so da aka ashe a musulunci wasu su yi kuɗi wasu su yi ilimi wasu su haɗa ilimi da kuɗi wannan ba laifi ba ne in dai kuɗin halal ne inda kuɗi da ka same su ta hanyar da ta dace. So da wannan shi yasa Allah ta'ala ya san abin da ya zuba wa musulmi na imani da kuɗin da ya zuba a cikin musulmi shi yasa ya ce a fitar da wannan haƙƙin. So da haka zakka za ta yi maganin talauci sai sai ya faɗi me za a ba mutum na uku wal masakin wal amilina alaiha. Allah ya ce masu raba zakka a ɗiban musu. Shi ne raba zakka komai arzikinsa sai an ɗiban masa a ciki domin in ba a ɗiban masa shaidan zai iya ci a ɗiba da kansa. kuma zai ɗiba da kansa ba san fatan sa inda zai ɗiba ba shi yasa Allah ya ce a ɗiban masa a ɗiba wa masu aikin zakka wal amiri wal mu'allafati qulubuhum su ay mu'allafati qulubuhum an kasa su kashi hudu mu'allafati qulubuhum mutumin da ya kusa ridda saboda talauci yana ga ƙara ya fita musulunci to sai a bashi kuɗi dan ya zauna ma'allafati qulubu mutumin da ake ganin kuma yana wajen musulunci amma kuma yana dan shinshina musulunci shi ma sai a bashi dan ya shigo ma'allafati qulubu mutanen da ake ganin suna da shauka suna kusa da musulmi in ana ɗan ɗan musu zakka za a zauna lafiya da su sai a tare fitinar su a dan ba su wani abu ma'allafati qulubuhum waɗanda ake ganin wato ba su daɗe da shiga musulunci ba sai an ɗan haɗa musu da kuɗi musulunci zai ƙarfi a zuciyarsu duk suna cikin mu'allafa ta kulubu sai Allah ya ce wal garimina kak ku manta da wanda ake bi bashi yau na cikin babban matsalar mu bashi Allah ya ce to a warware matsalar bashi duk wanda ake bi bashi ya zo a bashi a zakka ya je biya amma na ga wani yayi wata dabara yana bin mutane kuɗi sai ya zo ya sallama ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam sai ya ce wai nawa nake bin ka ne ya ce alhaji kana bi na miliyan ɗaya sai ce to ga zakka miliyan ɗaya ya ce alhaji na gode na gode ce to biya ni kuɗi na sai karɓa miliyan ɗansa sai tafi wani gidan ma assalamu alaikum alaikum nawa nake bin ka ne dubu ɗari biyar to ga su ga dubu ɗari biyar na baka zakka alhaji na gode na gode ce to gane ni biya ni to wasu malamai suke cewa wannan zakkar ta yi ko da ce ba ta yi dama ba an ce a baka zakka ka biya bashi ba don ya baka zakka ka ja shi bashi laifi ba yanzu ya sauke ma nauyi ka zama ɗawa ba bashi a kanka haka malamai da yawa suka ce wannan yayi saboda ya sauke maka nauyi ko ma wani ne ya baka ya kamata ka je ka biya bashi balle mai burka bashi ya zo ya baka zakka kuma ya karɓe kuɗinsa a matsayin ya baka zakka ya karɓi bashi ma'ana lokacin da take hannunka sunanta zakka lokacin da ka mayan masa kuma ka man masa a matsayin bashi to akwai sabanin malamai amma dai ni na fi gamsuwa da masu cewa wato hakan yayi eh wato a fatawar Sheikh Malam Kabiru Gombe yace kamata ya wanda ake bi miliyan ɗayan nan sai a kai masa miliyan biyu in ya je ya bashi miliyan biyu nawa nake bin ka yace miliyan ɗaya to ba ni ɗaya ta in ya karɓi ɗayansa sai ya bashi da ni sai ya bashi da ɗaya kaga yanzu ya masa alheri biyu alheri na farko ya sauke bashi alheri na biyu ya kuma samu zakkar ya ci wannan fatawa ta ya karama kalla wal garimina wa fi menene na gaba garimin da fi sabilillahi a kafin garimi akwai wa firrika ko yana can gaba الله أكبر والصدقات للفقراء والمساكين wal amin wal mu'allafati wa fil في الرقاب wa fil rikab ar rikab kai jama'a mu gode wa Allah mu ce Allahu akbar Allah ya ce a daina bautar da mutane duk kudin zakka a ɗiba a ji a yantar da mutane su daina bauta ba ana son ƙara ganin bawa a duniya Allahu akbar yace fakku raqaba ku je duk inda bawa yake ku yantar da shi fa tahriru raqabatin mu'mina tun yana raqabatin mu'mina da yace wa tahriru raqaba kai kowa ma ya samu yanci ashe da aka zo aka ce kowa ya samu yanci aqidar musulunci ce ka abautar da mutane ga wani Allah nana Aisha sai ta ce aje kasuwa a si- a siyo mata bayi dubu sai an siyo su sun zo sun taru a kofar gida su ce kai na siyo ku ne don in ta- ku tafi gari duk kun zama yaya fakku raqaba a ‘yantar da mutum daga bauta, a fanso shi daga cikin talauci, a fanso shi daga bauta, a fanso shi daga hannun ‘yan ta'adda, a fanso shi daga cikin halin da ya tsinci kansa a ciki. Fakku raqaba
za a iya ba da wal garimina wa fi ai wasu malamai sun fassara wannan cewa kamar asara asara har na waɗanda aka kama su a filin yaƙi su ma suna cikin wafin riƙa don suna hannun kafirai to haka waɗanda 'yan ta'adda suka kama domin za ka kama mana alarama don Allah yanzu nawa za ku baya fanso alarama
كوري ya cancanci mu ba da komai ko أسرياء a ga to kaga alarama alamai duk sun yi ijma'i an yi fatawa cewa amma dai Allah ya kare mana kai kada Allah mai mai kada Allah ya maimaita wa firqa garbina wa fi sabilillah wa fi sabilillah nan ne Allah ya faɗaɗa abin fi sabilillah a biya wa mutum ya je ya sauke haji fi sabilillah a ba wa mutum dama ya je ya aure kana iya fidda zakka ka ce malam daurawa ku zo da kabiru gombe ai walima zan aurar da mata da 'yan mata da zawarawa guda ɗari a cikin zakka mu zo mu wanke angwaye ɗari a karan makalla akaramaka da zakkar wancan malamin Allah sanin samu amare ɗari angwaye ɗari a cikin zakkaka ka ce duk ai musu aure na ɗauki nauyi da walimarsu da sadakinsu da kayan matan da kayan mazan da tufafin da za su sa da kajin da za a ci da shanun da za a yanka dina to kaga kenan in kai wa mutum ɗari aure in suka haifi ‘ya'ya ɗari duk ‘ya'yan nan kai kai dalilin zuwansu duniya in suka yi sallah suka yi salati suka yi istighfari suka yi hailala duk ladan kai zai dawo don kai ka sunnanta wannan sunnar ta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi gina masallatai gina makarantu siyan motoci insha Allah nan da kankanin lokaci za mu samu private jet Sheikh Balado insha Allah nan da kankanin lokaci za ka samu private jet za ka dinga ɗebo mu daga Najeriya muna zuwa wa'azi wallahi wani yake gaya min yace akwai wani fasto a Najeriya private jet hudu yake da shi hudu private jet wani malamin addinin kiristanci hudu yake da su amma yanzu da za a ce an ga malamin private ce ai malaman nan ba sa tsoron Allah ويو insha Allah wata rana a private jet za mu zo nan gari Allah zai taimaka a samu waɗannan jiragen da za a dinga a rubuta izalatin izala airlines eh wallahi ya sauke ma nan mu waje mu juya ko mu koma gida ha yau da ba a ƙasa muke wa'azin ba a ƙasa muke tafiya muka da muna tafiya keke muka zo muna hawa babur muna hawa mota tana tafiya tana numfashi tana faduwa fologi na cirewa ana turawa ha ana nana tafiya aka zo yanzu mai numfashi sai kwanta a baya ana maka fifita da AC to Allah ya san me zai a gaba aikin Allah kowane zamani sai mun samu abin da ya dace da zamanin da za a yi dawa da shi a gina masallatai nan gaba sai an ce ku fitar da 'ya'yanku mata a nan guda ɗari su tafi masar su je su yi mana school of nursing mu samu ma'aikatan lafiya sai an ce mutum ɗari su tashi su tafi assalam university su je su karanta fanni kaza a baza su su tafi aiki muna da likitoci muna da injiniyoyi duk a cikin zakka duk a cikin wafi sabilillahi a sai motoci a shiga ƙauyuka a yi wa'azi a gina masallaci a gina makarantu a gina asibitoci a haƙa rijiyoyi wa fi sabilillah Na'am.
duk yana cikin wannan aikin da'awa a karɓi sababbin addinin musulunci a shiga wani yake gaya min a nan binin ya ce kwanan nan wani ƙauye mutum ɗari da ashirin suka karɓi kalmar shahada a jirgin kafin shi yake gaya mana da shi gadon ƙaya ya ce kuma an samu irin wannan malam zan gayyace ku ku zo ku ga yadda mutane suke shiga addinin musulunci malam wa fi sabilillah wa bin sabili kai Allah da tausayi yake kun san waye bin sabili kada Allah ya sa ka zama ibn sabili wato ibn sabili
A kana kuma ya akwai mu ma duk abu na usabil ne na.
a'a barka ji ai wanda Allah yake nufin ba kai bane kar ka shiga wannan hali a karan ibn sabili a wannan zamani shine ka sauka a gari Na.
jakakka da kudinka da passport ɗinka A ba na ba dai ma.
to ai shine to ka ji ai to ai kawai kake kasuwa ibn sabili ibn sabili fa shi yasa aka dangana shi ga hanya ba a ce dan wane ko jikan wane ba ibn sabili Allah ya san wani zai iya shiga wani situation da muka je neman visa sai aka ce mana sai mun yi traveling insurance na ce mai amfanin ta suka ce ita amfanin ta shi bature in ka mutu a ƙasarsa ba abin da zai ma to in kai traveling insurance idan ka mutu to wannan kamfanin da ka biya kuɗi su za su yi wa hidimar kawo ka garin ko su yi hidimar binne ka in kai rashin lafiya su za su baka magani to shine wannan ake wannan to saboda haka kaga kenan matafi ko kuma kai losing din document documents ɗinka suka bata takaddunka passport ɗinka waye ka waye gari a ƙasar da ba taka ba to kana buƙatar so sai Allah ne bakon wancan travel insurance da za sai Allah ya ce a fitar da bankin Ibn Sabil duk wanda ya faɗo gari a matsayin bako bai ga inda za shi ba ya haɗe da 'yan damfara suka kwace masa jaka ko suka kwace masa kuɗi ya wayi gari guzurinsa ya ƙare ba shi da gurin kwana ba shi da hotel Allah ya ce a ba shi zakka ya koma garinsu Allahu Akbar.
a ɗiba masa a da zakka ka a bari ya wulaƙanta sai Allah ya ce faridatan min Allah kun ga ashe Allah ya yi min ya warware ta- duk wata matsala da za ta taso maka guda takwas Allah ya ware ta sannan akwai ganima ganima yana cin hanyoyin da ake warware talauci da ita wa'alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lizul qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil sannan da fai'u ma afa Allahu ala rasuli min ahli alqura falillahi wa lirrasuli wal zul qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil
الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب kai musulunci nan namu da dadi yake mu ce Allahu akbar bayan zakka da addu'a hanya ta uku ta kauda talauci zan lissafo su a gurguje ta uku ta kauda talauci shine ganima Allah ya ce an samu ganima a kasa ta kashi shida bayan an fitar da ɗaya bisa biyar humusi an ba ma waɗancan bi- hudu bisa biyar an ba mu jahilai to ɗaya bisa biyar ɗin nan Allah ya ce a kasa shi shi kuma shida a ciki a kauda talauci da shi sannan sai Allah ya zo fai'u shi kuma fai'u dukiya ce da ake samun ta a ruwan sanyi ba da yaƙi ba ita ma an same ta sai Allah ya kasa ta kashi biyar ya ce ma a fa Allah wani halin ƙurafa lillahi walin rasuli wani zulƙurba wal yatama wal masakin wa bani sabil sannan sai Allah kuma ya buɗe wata ƙofa sunanta wasiya Na'am.
in za ka rasu kai wasiya a ɗauki kuɗi na a ba wa wane ko a yi wane da su shi ma hanya ce ta kau da talauci sannan akwai waƙafi wanda ina da laccoci sun kai arba'in akan waƙafi saboda in ba mu raya waƙafi ba to muna da matsala yanzu shek yana son ya university university nan sai an mata waƙafi a yi shaguna dubu a ce nata ne a samu katuwar gona a ce tata ce a samu shanu dubu a ce nata ne a shuka dabino dubu goma a ce duk na university ne abin da ya rike jami'an azhar har ta shekarar dubu tana ba da ilimi ba a taɓa yajin aiki ba ba a ba a biya daga yanzu ne ma suka fara cewa a biya saboda mutane suna zuwa su fara su yi wasa da abin amma duk a shekara dubun nan ba gwamnati ce take rike da azhar ba auqaf ne al auqaf wani ya ba da wakafin gida wani gona wani kanti wani shago wani dabino wani dab- mangwaro kowa akwai abin da ya bayar a dinga yaɗa addinin musulunci da jami'an azhar so da haka wannan yana cikin auqaf akwai zakka a- akwai kai sadaka bayar da sadakoki na yau da gobe akwai hadiyya bayar da kyaututtuka akwai kafarat da ake yi in an wa Allah laifi sai ya ce fa it'amu 60 miskina in kana son ya yafe ma je ka samu mai jin yunwa mutum 60 ka bashi abinci Allah ya faɗi wannan a cikin maganar kafara ta rantsuwa ya faɗi wannan a cikin kafara ta kisan kai da kafara ta zihari yace a fito da kuɗin a taimaka ma waɗanda suke cikin misittina miskina akwai wanda yace asharatu masakin akwai wanda yace a ci da miskini goma akwai wanda yace a ci da sittin a wajen rantsuwa yace a ci da goma a wajen kafara ta zihari ko yace a ciyar da sittin a kisan kai babu siyarwa ko isa malamai suka ce to in mutum ya kasa azumin nan ya zai yi
shine shine imamu shafi ya ce a ciyar da miskini sittin wasu suka ce a'a in dai ka kasa na Allah kawai kai istighfari shikenan wanda Allah ya lissafa sun kare kuma zai dora maka wani ya ce ka kyanta bawa ba baiwar ya ce ka azumi sittin ba za ka iya wata me za ka yi bayan wannan daga nan sai ya ji jihadi ko wani malami ya ce to ka a tafi a banza yi azumi sittin wani ya ce yi kaza yi kaza yi kaza ma'ana abin da nake so in ce mana yan uwa a cikin zakka da hubusi da sadaka da ganima da fai'u da kafarat da ganima da me da wasiya da waƙafi duka hanyoyi ne da ake samun kuɗi akwai buƙatar mu buga littattafai a laccoci sosai domin a samar da hanyoyin da za a riƙe al'umma a samar da kuɗi da za a wa musulunci hidima ya Allah duk masu neman kuɗi 'yan kasuwanmu ka ƙara musu arziki ka ƙara musu wadata su ci gaba da fito da kuɗi ana gina addini ana gina al'umma ana samar da aikin da'awa da kayan da'awa da motoci da makarantu da masallatai da asibitoci da jiragen sama waɗanda za a yi amfani da su a cilla saƙon Allah da buɗe sababbin gidajen talabishin da gidajen rediyo na duniya waɗanda za su hau kan satellite da buga jaridu waɗanda za su yi amfani da yaruka daban-daban da buɗe shafuka daban-daban a kafafen sadarwa domin a ci gaba da yaɗa addini wannan abubuwan da kuke yi ma ai alheri ne ka duba duk kyamarorin nan da in za ka yi live mun taɓa yin live da muka yi auren zaurawa na farko live wani gidan talabishin miliyan takwas muka bashi lokacin ba social media amma yanzu in ka sa giga ka biyu sai ka yaɗa wa'azi a duniya sau da haka wannan duka ci gaba ne alkhairi ne muna fata Allah albarkace mu amin wanda dalilin zuwanmu wannan ƙasa saboda ya gina gida ya kuma gina masallaci alhaji ibrahim ba disla muna roƙon Allah ya ƙara masa arziki amin mai gidansa da muka je muka ci abinci a gidansa muna yi masa addu'a Allah ya ƙara masa albarka amin dattijanku gabaki ɗaya muna fata Allah ya sa musu albarka ya ƙara musu arziki ku masu tasowa Allah ya muku arziki ya muku wadata ya ba ku zuciyar da za ku taimaki ƴan uwanku ku taimaki addinin ku taimaki ƙasar ku wannan ƙasa ta gane da zaɓe ya taho Allah ka zaɓa mana abin da ya fi alheri Allah ka ƙara wa ƙasashenmu lafiya da zaman lafiya da albarka da arziki Allah muna roƙonka rahamarka da afuwarka da gafararka abin da na faɗa daidai ya zama daidai Allah ya karɓa inda na yi kuskure ko na tuntuɓan harshe Allah ya yafe mana wassalamu alaikum
جماعة تكبير التكبير الله يهلفك عن الشوندي شوندي يمبيري شوندي